بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه السلام عليكم يا مسلمين Uh, yau uh, litinin sha tara ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shida, wadda ya daidai da shida ga watan bakwai meladiya shekara ta da goma sha biyar. a karatunmu na yamma mun isar da ta'aziyya da jaje akan abin da ya samu yan uwa musulmi a jos wadda suka rasa rayukansu muna fata allah ya sa sun yi shahada waɗanda ba su da lafiya suka ji ciwo allah ya ba su sauki allah ya warkar da su masu waɗannan abubuwa ɗin masu shiriwa ne allah shiryar da su in ba masu shiriwa ba ne allah ba ni iko a kansu dangane da tahajjud insha Allah gobe za a fara kamar yadda aka saba kuma muna fata za ku ba da haɗin kai matasan wadda ta su yi ribatsi na tsaron masu sallah ya kamata mutum ya nuna girman kai ba an ce ajiye abin hawansa nan yake ajiyewa ko kuwa ya tsaya dan a duba shi ce bara a duba shi wannan ba daidai ba ne gaskiya ya kamata mu ba su haɗin kai a karatunmu na jiya mun kwana a ƙarshen suratun shamsi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
a jiya mun shiga cikin suratun laili ba mun gama da suratun shamsi in kwana aya ta uku yau za mu tashi aya ta hudu kamar yadda shi malam ya karanta inda Allah yake cewa inna sa'yakum la shatta wato shine jawabul qasmi shine jawabi na rantsuwan da Allah yayi yace wal laili idza yabsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى شين جواب القسم ده jiya mun yi fassara waɗannan ayoyi guda uku da aka yau kai tsaye kawai za mu fara da ta hudun inna sa'ayakum la shatta Allah ya ce lalle ayyukan da kuke yi ko mutane sun sha bamban sun sha bamban akwai masu aikin alheri a cikin mu akwai masu aikin sharri kamar masu kashe mutane akwai masu bautan Allah akwai masu bautan waliyai akwai masu bautan Allah akwai masu bautan gumaka akwai masu da'a ma Allah akwai masu saba masa a takaice dai aikinmu ya sha bamban aikinmu ba ɗaya ba ne to addu'an da muke yi mu Allah ya samu daga cikin masu da'a ma Allah masu aikin alheri ba aikin sharri ba muna son kuma rayuwarmu ta tafi akan haka ta kare akan haka wannan abu ya faru ya samu asali tun daga halartar annabi adam alaihi salatu wassalam zuwa ƴaƴansa jikokinsa haka duniyar take tafiya wannan lokacin da aka samu a tsakanin ɗa da ma'aifi ko ka samu ɗan yana aikin alheri uban yana aikin sharri ko uba yana aikin alheri ɗa yana aikin sharri haka duniyar take tafiya ba a taro aka zama daidai ba ba a taro aka zama menene ɗaya ba inna sa'aykum yawana ai inna amalakum la shatta shatta jam'u eh shatit shatit kama a ce marid marda marda jam'u menene marid shatta jam'u shatit aka ayyukanmu sun sha bamban ai inna amalakum la mukhtalif ya saba ma juna so Allah ya samu daga cikin masu aikin alheri Allah ya ce fa amma man ata wattaqa duk wanda ya cire dukiyarsa ya yi aikin alheri da ita a gina masallaci ne a gina makaranta ne a ciyar da miskinai ne a taimakawa gajiyayyu ne duk wani aikin alheri dai in Allah bai mutum dukiya ya cire kamar ciyar da marayu bayan ya yi haka wattaka ya tsara dokokin Allah abubuwa na saban Allah ya nisance su abubuwan da duk Allah ya hana ya kiyaye kansa daga saban Allah ko daga hada shi da wani to wasaddaqa bil husna sanan ya gaskata kalman kalmatu shahada la ilaha illallah wato yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah eh to wannan kan fasanu yassiruhu lil yusra da sannu zamu fore masa hanya mai sauki zuwa aljanna al yusra kenan aljanna zamu hore masa hanyar zuwa aljanna tunda ya imani da Allah ya yarda da la ilaha illallah ya yi aiki da ita kuma yana da dukiya ya ciyar da ita a hanyar alheri to wannan ya kama hanyar zuwa aljanna ya sha bamban da wadda ya ƙaryata kalmar la ilaha illallah ya kuma yi aikin sharri ya kuma yi rowa da ciyar da dukiyarsa ba wannan kan gashi nan dai zo wa amma man bakhila wastagana wa amma man bakhila wastagna وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
الله يجي وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Allah ya ce, Amma wadda ya rowa, ya rike dukiyarsa, ya ƙi ciyar da miskinai, yana da zakka ta hau kansa ya fitar da zakka ya yi rowa bai kashe dukiyarsa wajen da'a ba balbil afs ya kashe dukiyarsa wajen sabon Allah wastagana kuma ya wadatu ga neman aljanna ya wadatu ga barin bautan Allah ya wadatu da son abin da yake wurin Allah shine aljanna sanan wa kazzaba bil husna ya ƙaryata kalmar shahada bai yadda cewa Allah ne abun bauta ba bai yi da'a ma Allah ba wannan kikkiawan kalma ta la ilaha illallah bai yadda da ita ba to wannan kan fasanu yassirhu lil usra da sanu da mu kore masa hanyar zuwa wajen wahala ita ce wutan jahannama ita ce usra ya kama hanyar zuwa wuta bai yarda da la ilaha illa ba illallahu ba wato kalmar shahada bai kuma ciyar da dukiyarsa a aikin alheri ba yayi rowa shine wa amma man bakhila sanan ya wadatu da dukiyarsa baya kwadayin abin da yake wurin Allah ya dauka ma dukiyar wayansa ne ya bashi iya neman sa ne ya bashi eh to wannan dan wuta ne Allah ya tsare mu
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى Allah ya ce wa ma yi guni an humaluhu iza taradda Allah ya ce shi wannan mutumi da ya karyata kalmar la ilaha illallah wato kafiri kenan dukiyarsa ba za ta wadatar da shi da komai ba ba za ta wadatar da shi ta hana shi mutuwa ba dukiyarsa ba za ta wadatar da shi ta hana shi zuwa wuta ba musamman mala ce iza taradda in aka aukar da shi aka jeba cikin wuta magana ta riga ta kare dukiyarsa bata amfane shi ba dukiyarsa bata komai ba eh wa ma agana anni ma agana anni maliya halaka anni sultaniya ranar shi da kansa zai ce dukiyarsa bata masa komai ba bata wadatar da shi da komai ba bata hana shi mutuwa ba bata hana shi shiga wuta ba kamar yadda muke ganin attajirai masu kuɗi suna mutuwa suna mutuwa dukiyan bata hana su ba to duk wanda dukiyarsa bata hana shi mutuwa ba in ko ya mutu yana kafiri dukiyan ba za ta hana shi eh ba za ta hana shiga wuta ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba ‘ya'yan mutum ba za su masa amfani ba sai da wanda ya zo da tauhidi da kyakkyawan zuciya shine kawai zai kubuta haka Allah ce wa ma yi guni an maluhu dukiyarsa ba za ta wadatar da shi da komai ba iza ta radda in aka jefa a cikin wuta wajen halaka Allah ya tsare mu Allah ya ce inna alaina lalhuda lallai lallai shari'a tana wurin Allah walillahi qasadus sabil kenan walillahi qasadus sabil wa ala allahi qasadus sabil eh ai wa ala allahi qasadus sabil ne walillahi qasadus sabil duk wanda yake nufin Allah to zai tarar da Allah a hanyarsa kuwa eh wanda yake neman Allah ya bauta masa ya masa da'a to shikenan zai samu Allah wanda kuma baya nufin Allah shikenan ya je za su haɗu a lokacin da bai son haɗuwa shine bayan ya mutu don haka na Allah ce inna alaina lalhuda lalle shiriya tana gare mu duk wanda yake neman shiriya kenan sai neme ta wurin wa wurin Allah zaka abinda Allah ya tsara ya zana a matsayin shiriya shine shiriya duk wani tsari wanda ba na Allah ba ba da zama shirya ba dokokin ƙasa da mutane suke tsara ma kansu ba da zama shirya ba don ba Allah ne ya tsara ba duk wani abu da aka kirkiro shi na addini wadda ba Allah ne ya tsara shi aiko manzonsa ba ba zai zama shirya ba don Allah ya ce inna alaina lalhuda shirya tana gurinmu wa alallahi kasadus sabil shirya tana wurin Allah duk wanda ya nemi shirya ba wurin Allah ba ya bata an gane ya bata yawa wanda ya nemi shirya wajen gumaka ko wajen waliyai ko wajen shehunai ya bar littafin Allah alkur'ani ya bar sunnan manzon Allah hadisi wannan ya bata eh ya bata dan haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير فأحسن تأويلا Allah ce ya kuma mene ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi shugabanni daga cikinku, in aka yi ja in ja, to a koma wurin Allah nan shirya take, a koma wajen manzon Allah nan shirya take, wannan ma shine kyakkyawan makoma, zalika khairun asani ta'awila shine kyakkyawan makoma, saboda nan wanda yake neman shirya ya neme ta ga Allah. an gane wannan inna alaina lal huda Allah ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ya ce da duniya da lahira ba na kowa bane nasa ne duk abin da ke cikin duniya na Allah ne in ka samu ma Allah ne ya baka haka nan lahira na Allah ne da wuta da aljanna ba na kowa bane na Allah ne an gane wannan da rayuwa da mutuwa duk nawa ne ne na Allah ne saboda Allah bai tarayya da kowa ba wajen mallakan abin da ke cikin duniya da kuma mallakan bayan abin da zai zo a bayan duniya shine lahira fa anzartukum فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى na'am Allah ya ce fa'anzartukum naran talazza lalle ina muku gargadi ai ukhawwifukum ina muku gargadi ina tsorar- tsoratar da ku me nake muku gargadi da shi nake tsoratar da ku naran talazza wuta da take ci furar riya ita ce wutan jahannama to Allah yana mana gargadi da ita kar mu saba masa balle mu shige ta kar mu saba masa balle a tura mu cikinta haka wannan shine gargadin wai in kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya ce ita wannan wuta la yaslaha ai la yadkhuluha illa al-ashqa sai matsiyaci shaqi kafiri awwa wanda zai shiga da wuta ya dawwama shiga na dawwama sai shaƙi kafiri an gane amma musulmi kan ko ya shiga wuta don saɓansa zuwa gaba zai fita insha Allahu amma mai shiga wuta ya dawwama illal ashqa sai kafiri Allah ya tsare mu allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata musulunci ya ƙaryata alqur'ani ya karyata duk wayin da aka yi wa manzo Allah to ya zama mai kenan kafiri wata walla ya juya baya ga musulunci ya ki musulunta to wannan kan ya shige ta ba zai fita ba Allah ya tsare mu wa sayjannabuhal atqa amma mai tsoron Allah shine al atqa mai tsoron Allah mai tsananin tsoron Allah mai yawan tsoron Allah shi kan zai nisance ta ita wuta din Allah ka nisantar da mu wasu malaman tafsiri suka ce abubakar siddiq ne ko da ‘yan shi'a ba su so ba walau ragima anf a shi'a cewan abubakar ne yawan majoratin malaman tafsiri shi ne suka ce aka siffanta a wannan da sannu shi kan da ire-irensa za su nisanci wutan jahannama allazi yuti malahu yatazakka wanda ya bada dukiyarsa Abubakar Siddiq a Makka dan wani aya makkiya ce ya bada dukiyarsa ya dinga yan tabayi mata da maza har ma wata rana babansa Abu Kuhafa ya sami yace masa Abubakar kana ta kashe dukiyanka kana yanta mutanen mutanen ku don lokacin shi bai musulunta ba dan Abu Quhafa bai musulunta ba sai bayan fatahu Makka Abubakar kuma shine farkon wanda ya musulunta cikin manyan mutane to bayan ya musulunta sai dauki dukiyar sa yana kashewa yana yanta bayi masu rauni maza da mata wanda ake azabtar da su irin su Bilal an gane irin su hindatu ya ci gaba da ‘yanta su da ire-irensu masu rauni ba yadda za su yi ana azabtar da su ana ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu to sai abubakar yana sayansu yana samar musu ‘yanci da kuɗinsa sai babansu ya ce ah kai yanzu kana sayan bayi masu rauni ka sayi masu ƙarfi mana waɗanda su kare ka daga maƙiyanka masu jin haushinka akan sabon addininka ai ya haihu maka amma ka je kana sayan rubabbun bayi waɗanda ba su iya kare kansu ba balle su kare ka ka nemi gwarzaye ka saya tun da ka san kana da makiya akan sabon addinin kan nan su kare ka su baka tsaro su baka man'a sai abubakar ya ce a'a ai shi yana yi ne don yana neman yardan Allah to tun da neman yardan Allah kuma yake yi to masu rauni ya kamata ya saya haka ne yake sayan masu rauni maza da mata an gane wannan allazi yuti malahu ya tazakka ya cire dukiyarsa ya bayar shi kuma yana tsarkaka daga shirka da gariya daga munafurci duk wani abu da zai shafi aqidarsa abubakar yana nisantarsa kai dukiyar da ya bayar waɗanda ya yanta maza da mata ya samar musu yancinsu wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba sun masa wani abu ne ya saka masa da ya saka musu da abin da suka yi masa ba a'a ba su masa wani abu a duniya ba na alheri balle a ce yan tasun da ya ya musu sakamako ne a'a a'a illa ibtiga a wajhi rabbihil a'la yayi haka ne don neman yardan Allah madaukakin sarki kai ma yanzu kai abu kai don Allah eh ka zama la nuridu minkum jaza'an wala shukura to abinda abubakar siddiq ke da yayi ya dinga sayan bayi yana yan tasu tsakanin mata da maza ba dan sun masa wani abu ba don ya tausaya musu ya fitar da su daga kangi na bauta a daina walakanta su a daina cutar da su wato fa musulmi fa bayan bayan da suka musulunta amma suna karkashin kashirai sai shi zai su yan tasu na'am wala saufa yarda da sannu kuma ba an ce illabtiga wajen rabbi la'ala ba ba yana neman yardan Allah ba to da sannu kuma Allah dai yarda da abubakar din da abin da yayi in aka ce Allah ya yarda da aikin ka aika kai kan ai magana ta kare kuma eh ka ɗebi gara basa yanzu duk aikin da muke ba muna neman yardan Allah bane to Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da mu saboda haka wannan sura suratul laili ta kare a nan dama tana da ayoyi 21 abinda muka karanta daidai muka fassara daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana ban san ayana ga akwai lokaci ko? to bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
آه وانا سورة سورة الضحى آه مكية كمان ‘yan uwanta da suka gabata kuma tana da aya kwata-kwata guda goma sha ɗaya ne ihida asharata aya na da ayoyi guda goma sha ɗaya to kun sani akwai wasu asar da mu ce musu ko hadisai amma dukansu suna da rauni kamar da malamai suka tabbatar irin su abu hatim irin su imamu tabari irin su imamun nasa'i da sauransu a gwargwadon binciken su waɗannan hadisai da suka zo akan wannan matsala hadisan suna da rauni wani da'ifun ne wani munkar ne cikin hadisan suka zo kan wannan matsala wacce matsala ce shine matsalan fara takabiri daga wannan ƙarshen suratul duha suna da rauni amma an ruwato su da dama kan wannan matsala cewa idan an zo suratul duha mai karatu ya ce Allahu akbar la ilaha illallahu wallahu akbar sai karanta sura ta ta gaba ita ma an yaje karshenta yace la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wasu ma suna karawa da walillahi alhamd da akwai duk wannan ruwayo amma gaskiyar magana gwargwadon yadda malaman hadisi suke tafiya waɗannan hadisai dukkan su ba mai inganci to tunda ba su da inganci bai kamata ma mutum ya ce zai yi ba kullum ana bauta ma Allah ne da abin da ya inganta an gana wannan ana bauta wa Allah da ne da abin da ya inganta yawwa don kada ku ji wasu suna yi mu ba ma yi to mu muna bauta ma Allah ne da abin da ya inganta yawwa wannan shine gaskiyar magana wasu ma suka ce ana farawa ne tun daga ƙarshen suratul laili kafin a shiga ita wa duha din ne an gane wannan amma dai hadisan ba su inganta ba na'am tana da ayoyi goma sha ɗaya Allah ya ce wa duha Allah yana rantsuwa da yini gaba ɗayansa ana yana rantsuwa da me da yini kun san bayani ya gabata cewa akwai malaman da suke cewa akwai mahazufun a duk farko-farkon irin waɗannan surori da Allah ya rantsuwa su akan kaddara wa rabbi kenan wa rabbi duha wa rabbi laili amma zahiri dai yawancin malamai suna tafiya Allah yana rantsuwa da waɗannan abubuwa ɗin ne Allah ya ce wa duha Allah yana rantsuwa da yini wuni shine daga fitowar rana zuwa faduwanta shine ake ce masa wuni dare kuma daga faduwar rana zuwa ko ketowar alfijir ko fitowar rana shine dare an gane wannan haka ma Allah ya ce wallaili idza saja ai idza azlama idan dare yayi duhu Allah ya rantsuwa da wannan dare in yayi duhu akwai abun tsoro a ciki za ka ga wani lokacin mutum ya fito cikin dare za ka samu ba sakina tare da shi duk yadda an dai dare ya yi nisa ko da gidansa da hasken fitila ba za ka ji yana nishadi kamar inda rana ba ne sai ya ji tsoro to haka Allah ya sanya ma dare ta Allah yana rantsuwa da dare in ya yi duhu da abin da ke cikin nasa na tsoro Allah ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala wannan aya akwai imamul buhari da imam muslim sun ruwaito sababu nuzul ɗinta daga abdullahi bin abbas cewa akwai lokacin da wahayi ya yanke wa manzon Allah fitratar minar zaman samu tsawon lokaci mala'ika jibrilu da yake kawo wahayi wajen manzon Allah bai zo ba to shi mushrikan makka sai suka fara zolayen manzon Allah suna masa ba'a har wata mushrika ta ce a shedanin naka da yake zuwa wurinka bai zo ba ne wa take nufi shedani mala'ika jibrilu Allah sauwaka ta ce ya yi ban kwana da kai ko ya yi ban kwana da kai bye bye kenan ya yi bye bye da kai sai Allah ya saukar da wannan aya ce a'a ma waddaka rabbuka malicinka Allah da yi ban kwana da kai ba da yanke maka wahayi ba sai wahayi ya zo shine wannan wadduha din wa ma qala ai wa ma abgadaka kuma bai kika ba domin qala da larabci shine albugudu qiyayya eh wa ma qala ai wa ma abgadaka Allahnka bai yi fushi da kai ba bai yi ban kwana da kai ba bai kuma yi fushi da kai ba waye ya ci gaba da zuwa mushrikai suka ji kunya kun san makiya addini makiya musulunci kullum da kunnansu da idansu suna buɗe su ga me zai same ka kai mai addini na dariya su yi dariya na ba'a su yi ba'a na murmushi su kullum da na da da na yanzu haka suke na yanzu ma idansu kullum a buɗe yake kunnansu a buɗe yake su ji a ce wata musiba ta auka maka su yi dariya su more in na ba'a ne su yi ba'a Allah ya sauwaka shi yasa muke addu'a muke cewa Allahumma la tushmit bin al'ada Allahumma la tushmit bin al'ada ya Allah kada ka farantawa masu gaba da murai kar ka faranta musu kar su samu abun dariya eh Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sharri ba ma nufin kowa da sharri mai nufin mu da sharri Allah ya mayar masa mu so muke muga kowa ya je aljanna sai sa ma muke ta magana muke ta magana ku daina bautan inyasi in kun bauta masa wuta za ku tafi duk wani wanda aka bauta masa ba Allah ba wuta za a je ko manzon Allah ka bauta masa wuta za ka tafi ka san dai manzon Allah ai ba da hada shi da inyasi ba a wurin ka ko to wallahi in ka bauta manzon Allah wuta za ka tafi to idan an bauta manzon Allah za a je wuta ina ga wani kuma wadda sunansa bai keto ba a cikin nassi amma ga sunan manzon Allah na a cikin Qur'ani ta ko ina ka zaga da shi yake magana ko ba shi bane shi yazo da aikan shi yazo da da manzancin amma Allah yace wala ya'murukum أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله جيب المرشوك لك أن نباسوني أبو موتنكم إياه ينجدا kuna neman taimako a wurinsu kuna neman agaji a wurinsu kuna neman gudunma a wurinsu ba yi ne arbaba ba in ce shi ne arbaba Allah ce a ya amurkun bil kufur zai yi ga hankali a mace ku yi kafurci ashe bautan manzo Allah ma kafurci ne bautan mala'iku kafurci ne kuna jina mace ku yi kafurci ku riki annabawa da mala'iku arbaban min dunillah zai yi ba da iza antum musulun bayan kun musulunta kun mika wuya ga Allah shine abun bauta kuma a yi ribas da ku a ce ko ba bauta wani wanda ba Allah ba to idan bautan mala'iku ya zama kafurci idan bautan annaba ya zama kafurci to ai bautan inyasi ya fi komai zama kafurci kafurcin ya fi tsanani tunda dama ba san shi ba babu shi a qur'ani babu shi a hadisi a littafan fikihu ma babu shi in kaga sunansa sai a littafan mutanen da suka rubuta da hannunsu su suka san shi su suka san kayansu su suke girmama kayansu su suke kambama kayansu amma musulunci kan ba ruwansa da shi babu sunansa a ƙur'ani babu a hadisi babu a fikihu magabata ma ba san da shi ba zero ne o ba zero to zero ba zero me da ka samu zero back to the square one kenan Allah ka tsare mu saboda hakan nan ma wadda ka rabbuka wa ma kala Allah bai yi ban kwana da kai ba kai manzon Allah bai kuma yi kushi da kai ba mashirkan makka sun ji kunya ya suke cewa inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu haka suke faɗa ai mahalicinsa Allah ya yi ban kwana da shi ya kuma yi fushi da shi Allah ya ce a shi bai bai fushi da annabinsa ba kuma bai ban kwana da shi ba wahayi ya ci gaba da zuwa kamar yadda yake zuwa walal akhiratu khairul laka min al'ula to kun ji abin da Allah ya ga manzon Allah aka ku duba daukaka irin ta manzon Allah an ba shi daukaka ta hanyar annabta an ba shi daukaka ta hanyar manzanci an ba shi ɗaukaka ta hanyar shi ya fi kowa an ba shi ɗaukaka ta hanyar shi ne khalifa shi ne shugaba amma duk da wannan tarin falalan Allah ce masa walal akhiratu khairul laka min al'ula lahira ta hu maka duniya lahira ta hu maka duniya to idan manzon Allah da ya samu wannan dukkan ɗaukaka ga sarauta ya samu ga mulki ya samu ga shugabanci ya samu ga manzanci ya samu duk wata daraja ya samu amma ka ce masa lahira ta yi masa duniya to kuma ina ni ina kai ina wancan an gane wannan saboda ka lahira ta yi mana duniya ai fifikun a fili yake ko ko ba fili yake ba ko da bai gane ba ko yaro ka tambaye shi me bambancin lahira da duniya kai me za ka faɗa me bambancin lahira da duniya me bambancin ni'imar lahira da ta duniya me bambancin eh wai me bambancin me yasa ta lahira ta bi ta duniya ku kyale shi mu ji mana ku kyale shi mana me yasa eh eh eh to amma wai an ce lahira ta fi duniya me yasa lahira ta fi duniya me dalili eh yawwa ya kokarta gajeren misali saboda can ba a mutuwa nan kuma ba ana mutuwa ka ganin duk abin da ka tara in kudi ne zaka mutu ka bar shi in sarauta ne ba zaka mutu ka bari amma tunda lahira ba a mutuwa ai magana ta riga ta kare the difference is clear bambancin a fili yake ko ba haka bane yanzu ba gashi ba kullun ka ji wannan ya mutu wannan ya mutu jiya dazuna kai janazan wajen mutum 48 a Jos ta yi kamar haka ne ma yana jin ai kusan abin da ba tare da wani abu ba ne ko ba tare da wani abu lokacin da aka kai musu hali tare da wani abu ne ko ba aka ba ne kuma duniya sun batta kenan har abada duk abin da suka tara da abin da suka mallaka sun bar shi a bayansu wa taraktum ma khawwalnakum wara suhurukum Allah ya ce duk abin da kuka tara za ku bar shi a bayanku shine a duniya to amma lahira ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya ba ai bambancin a fili yake haka kake manzala walal akhiratu khairul laka min al'ula karshe yafi maka farko menene karshen lahira menene farko duniya haka nan lahira ta fi mana duniya sai dai bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa baqa Allah ya ce kun fi fifita rayuwar duniya akan lahira alhari lahira ita ne mafi alheri ita ce mafi wanzuwa don ba a mutuwa a cikinta an gane wannan Allah ya ce wala saufa yu'tika rabbuka fatarda bayan wahayin ma da aka yi maka da yanke ya dawo Allah ya ce a'a da sannu zai ta maka kyauta zai ta maka ya ƙara maka ya ƙara maka har sai ka gamsu ka yarda da ba ka bukatan komai akwai da aka lamunce masa wannan a cikinmu a'a manzo Allah ne kawai Allah ya lamunce masa ya ce zai ba shi kyaututtuka ba ambaci adadinsu ba sai ya ji ya ishe shi sai ya ji ya ishe shi wala sawba yutika rabbuka fatarda a ranar tashin kiyama ba wanda zai samu falala da ɗaukaka daga raɓasa irin manzon Allah aljannarsa ta fi ta kowa jin daɗinsa ya fi na kowa kowa fa har annabawa har manzannin suka wuce duk ba zai samu garaɓasa irin manzon Allah daga shi kuma sai al'ummarsa sahabbansa su abubakar su umar su Usmanu, su Aliyu, su Abu Huraira. Dan su ne hawariyuna nasa, su ne mafi kusa da shi, ya dinga musu albishi da aljanna tun daga duniya. To aljanna su ta fita kowa domin su ne manya-manyan waliyai. Duk wanda ya gaba da su ya gaba da waliyin Allah, kuma man adali waliyan, faƙar hazantuhu bil harf. Allah ce duk wanda ya gaba da waliyina su abubakar kenan su umar to ina sanar da shi akwai yaƙi tsakanina da shi haka masu faɗa da abubakar akwai faɗa tsakaninsu da Allah masu faɗa da umar usman akwai faɗa tsakaninsu da Allah an gane wannan tsaye alam ya jidika ka karanta ta ki karanta ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى na'am wannan sura kusan duk tana magana da manzon Allah ne suratul duha ba tana magana da manzon Allah ne irin falalan da Allah ya masa da baiwan da ya masa Allah ya ce alam yajidka yatiman fa'awa ashe ba mu same ka ba ban same ka ba kana maraya ba uwa ba uba na tattaro ka na baka masauki masauki a ina masauki ta yaya wa zai gaya mana masaukin da Allah ya tattaro manzon Allah eh? annabta manzanci don ba abin da ya kai shi eh, gata a ce kai annabin Allah ne manzon Allah ne a ai kuma ka- ka ka gama samun masauki eh ya tashi maraya ba uwa ba uba Allah ya masa baiwa ya sa shi ya zaɓe shi ya ba shi manzanci ya ba shi annabta ya zanto dukkan muminai suna son sa suna begensa ba muna son manzon Allah ba ba muna begensa ba yanzu inda da a ce za mu ba da kuɗi mu ga manzon Allah ba za mu- ba za mu bayar ba ko miliyan nawa ne ba za mu bayar ba amma wancan kan shi yana ganin nasa a bango yana gani a gajimare a banza yana cin bulus har yana kiran wasu ya ce zo ka gani sai a ɗauke masa waya zo ka gani sai a cire masa kuɗi f19 waɗannan mutane waɗannan mutane ni kullum mamaki ba suke ba ni yana suna ban mamaki ga gaskiya mutum yana gani kiri-kiri ya bata ya kama son zuciya alhali bata a fili take shirya a fili take wallahi wallahi gaskiya a fili take to amma ina ina ina su kamar an san jama'a ce zagin su ma ake yi ko ba gaskiya faɗa ba ya dame mu eh akwai wani malami da naji har kuka yake yi Allah ya sauka hodi jan alam yajidka yatiman fa'awa ashe Allah bai same ka ba kana maraya ba uwa ba uba ya tattaro ka ya baka masauki ya baka daukaka ya baka manzanci ya baka an- annabtaka ya tara maka mutane suka zama sabanka ba sa son wani abu ya taba ka kun tuna abubakar lokacin da da a yi hijira daga makka zuwa madina kasa tsaya wuri ɗaya fa ya je gaba ya dawo ba ya je gaba ya dawo ba yana kamar wani zai zo taɓa manzon Allah shi da taɓa manzon Allah gara a taɓa shi ko ba haka ba ne wa wajadaka dallan fahada ai gafilan anil qur'an anil islam anil shari'a aka samu manzon Allah ya rabkana gabarin sanin Qur'ani dan ba masa wayinsa ba shari'a bai sani ba Qur'a- a- a- musulunci bai sani ba ka tuna kai waye zai ina ina wani wanda ya mana a kissan Yusuf lokacin da Allah ya bashi labari sai ne ya faɗa ka tuna a'a yace ai lokacin baka nan ka ka rabkana wa وكنت لديهم إذ أزموا أمرهم eh ما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين
ya yi amfani da kalman gafil ayan nan wa anta minar gafilin ne ko me yake cewa ne Kai, ba wanda ya tuna aya din a cikin ku duka ina alaran momi suke ne a cikin suratul yusuf ne ba ya tuna wa in kunta min qablihi la minar gafilin kaji wa in kunta min qablihi la minar gafilin gabanin aka ce ga ma'amnin ayyuwa manzo Allah wahayi a sanar da shi da wannan tarihi ya rabkana bai sani ba ya gaba da gare shi sai da Allah ya zo ya karanta masa ya san kissan Yusuf amma da bai sani ba to da kamun ayyuwa manzo Allah wahayi bai san Qur'ani ba bai san musulunci ba bai san shari'a ba shine ma'anar wa wajadaka dalan fahada Allah ya shirye da manzon Allah ta yi hanyar yi masa wahayi jibril ya karanta da shi qur'ani ya zo masa da musulunci ya zo masa menene da shari'a ya bi ta cikin wannan dalal din kaga duk wannan baiwa ne aka yi manzon Allah Allah yake gaya masa wa wajadaka dalan fada Allah ya tarar da kai ya same ka ka rabkana gabarin sanin shari'a ka rabkana gabarin sanin qur'ani ka rabkana gabarin sanin musulunci fahada sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga waɗannan abubuwa ɗin ya shiryar da kai zuwa ga musulunci ya shiryar da kai zuwa ga shari'a ya shiryar da kai zuwa ga qur'ani wannan falala ne ko ba falala bane shine Allah yake gaya manzo Allah irin falalar da ya masa kai bayan haka wa wajadaka a'ilan fa agana to anan zamu tashi gobe ina ga mai karanta tambayoyi ya zo aya ta takwas kenan bismillah
Assalamu alaikum wannan magana kan tahajjud da aka ce za a fara gobe cewa kamar zaji ana cewa za a fara sha biyu zuwa karfe biyu amma bara kamar karfe biyu za ka fara zuwa karfe hudu sha biyu ne?
shekara nawa ba ma yi to sannan yake yana roƙo a mai da shi karfe ɗaya
duk wanda ya san nan yake zuwa tahajjudi na ai ya san dalilin da ya sa muka canja shi da muna yi daga karfe biyu zuwa karfe hudu muka canja daga sha biyu zuwa menene biyu saboda waɗannan makwabtanmu da ba sa yi da suka ga muna yi su ma sai su suka zo sakawa da su yi sai suka sa nasu daidai namu karfe biyu zuwa hudu sai su fi kansu yana shiga namu nasu yana shiga nasu muka ce wannan bai dace ba in dai za a yi budan Allah nasu na ɗaukar namu na kuma cikin dare har ta kai mu muna sassauta mu sai mu sa ta ciki kawai ba mu sa ta waje amma duk da ka nasu a kai a sama yake yana shigo mana sai muka ce kawai mafi alheri mu canja lokacin mu mu fara daga sha biyu zuwa biyu tunda su biyu za su fara kenan mun gama namu mun wata su zo su yi nasu don in dai mun yi akan wannan masala ne wani kuma ya zo ce mu koma karfe ɗaya wato kenan awa ɗaya da mu yi da su ɗin a ta muna ke gudun kenan yana nan har yanzu tsara ka mu ba za mu canja ba yana nan daga sha biyu zuwa zuwa karfe biyu yawwa sai in su ne suka sake dawowa daga sha biyu zuwa karfe biyu to za mu iya barin musu mu koma wancan amma in dai ba su za ka yi kamar muna nan a sha biyu mu zuwa karfe biyu don masala muke nema an gane wannan yawwa
akwai waɗanda suka ba taimako a cikin zane na na marayu wanda suka ba da kuɗi wani ya ba da dubu ɗaya wani wata ta ba da ɗari biyar sannan akwai wani bawan Allah a waje nan kafin na shigo ya ba da dubu goma na marayu yace yana roƙon Allah ya sa ɗansa da ya rasu a hatsarin da ya faru watannin baya a kasuwar central Allah ya sa ya shahada
amin amin Allah sa ya shahada shi kuma Allah ya bashi ladan abin da ya yi kun ga wani ita ce soyayya tsakanin uba da ɗa kada wai ɗanka kawai ya rasu in kai uba ne kamance da shi in dai kana son ɗanka ba za ka so ɗanka ya tafi wuta ba kamar yadda ɗa in yana son uba ba zai so babansa ya tafi wuta ba dole ka riƙa yin wani aikin alheri wadda za ka daɗa dama Allah rai ya kai shi aljanna haka wannan abun da ya Allah ya saka masa alheri alhamdulillah dama dama malam sagir shine yake aje kayan kudin marayu din nan Allah ya saka masa alheri Allah ya ji kan dansa kuma Allah ya bashi hakurin daukan wannan rashi da aka yi eh matan da suka kawo ɗaya ta kawo 500 1000 ko da kuma turmin zani na marayu to duk sai ka tara musu Allah ya saka da alheri Allah Allah ya biya su da aljanna eh menene tambaya din
mata ba ta tambaya wai matsayin mutum ya aiki a kotu na zamani inda ba a shira musulunci ne matsayin aiki a wuri
wannan tambaya babban tambaya ce wannan tambaya babbar tambaya ce kun ji tambayar matsayin musulmin da yake aiki a kotu wacce ba a shari'ar musulunci ne matsayin aikinsa tambaya kenan babba kaka sara kaka aikin da yake shi a wurin wani irin aiki yake dole mu tambaya tukunna masinja ne kilak na kotu ne rijistara ne ko alƙalin ne aikin me yake a kai sai an tambayi aikin da yake aikin da yake shi zai ba da hukuncinsa a shari'ar musulunci idan alƙalin ne me yasa ba shari'ar musuluncin an hana shi ne a'a ai ma an yi declaring shari'a bauchi tana cikin jihohin da suke har ma kotun shari'a musulunci ma ke kiransu in ka ga su yi shari'a ba laifin alƙalan ne laifinsu ne to in ko laifinsu ne to mutum baya da uzuri a matsayinsa na alƙali zai yi wani hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba kuma ko ba da sunnan manzon Allah ba yayi laifi kuma wanda ya taimaka akan haka kan aka yi shari'a ba abin da Allah ya saukar ba yayi laifi babba in ya halatta ma abin da yayi yace halal ne bayan ya saba ma Allah to zai kai shi ga ridda saurakan nan ya dangana da me matsayinsa a wurin shine zai zai bada hukuncinsa an gane wannan kai
Saka tambayan me matsayin mutum ya ci gaba da rike a asusu bankunan riba alhali yanzu an fara buɗe bankunan musulunci.
eh gaskiya inda akwai bankin musulunci mutum baya da wani uzurin da zai kai ka kudinsa bankin da ake amfani da shi da riba yawa inda akwai bankin musulunci dama uzurin da mutane suke cewa abin da yasa suke kai kudadensu bankunan riba suna ajiyewa saboda suna jin tsoron ajiyewa a gida kada yan fashi su shigo su yi musu ta'addanci su kwace kudin su ajiye a shagunan rumfansu ma suna tsoron gobara suna tsoron wuta suna tsoron barayi yasa suke kaiwa wannan banki da yake ta'amuli da riba to alhamdulillah yanzu ana samun bankuna kamar irin na Jaiz Bank din nan da ire-iren su wanda yake free of interest non interest zaka iya kaiwa zaka iya bude non interest account ba ka je ka bude abunka ka ajiye kudinka to kaga ka samu inda zaka gudu haramun zuwa halal sai dai in kai ne baka damu ba da zuma akwai wani wanda ya kawo dubu biyar na ya kawo min dubu biyar na ya ce wani ajiyansa ne aka saka masa interest shi yana kyama ce wannan haka ne daidai ne ya ce a saka su a wasu ayyuka amma shi ba dai ci wancan dama haramun ne mutum ya ci riba ina jin dubu biyar ne ma matashi ne ya kawo aka saka masa haka nan ajiye kuɗi a irin wannan banki da suke ta'amali da riba in ka bar musu ka ƙara musu arziki in ka karba kai kuma ba hali ka ci to kaga irin wannan ka daina ajiye a bankin ma kawai shi yafi Allah ya sauwaka
kana magana batun akwai wani asusu da ake buɗe mai suna deposit account a bankuna wanda za ka ajiye kuɗi kamar dubu sittin ne wata uku har wata uku ba za ka taɓa ko kobo ba da ƙarshe in yi cika wata uku akwai wani ƙarin da za a baka na yawa
shegiyar ɗarin kenan to me kenan ta abin da ake faɗan kenan ai riban kenan Allah sauwaka bayan an ce za ka ajiye kuɗi ne a yi kasuwancin an samu riba a raba ba a'a wani ai shi ne riban shi ne riban Allah sauwaka
tambayin cewa a jiya a cikin bayan da aka yi cewa taron aure bai da asali ba suna bace to me matsayin maharata taron
ai ba ji akai wannan magana ba ai maganar ta kai kusan sati tun farkon ramadana ne ta kai sati mun yi dogon bayani cewa taron aure ba sunna bane har ma nace yanzu ka je makka da madina ba ka taba ganin taron mutum biyu ko suna taron aure ba su ba sa yi ne nace abin da yasa ba sa yi don ba addini bane na ce musamman ma taron aure da ya zama musiba a nan bauchi a zo a cike muku hanya a hana ku wucewa a hana ku zurga-zurga a hana ku ayyukanku akan abin da ba addini ba ne har ma taron ma ya zama abin alfahari in ana so a nuna wani mai jama'a ne wane mai ɗaukaka ne wane wane ne a gari ko mai kuɗi ne ko mai sarauta a ga wurin ya cika makil ba inda za sa kaba yawwa da makaɗa da maroƙa ana ta kaiwa da kawo ana zare idanu to wannan yayi daidai kenan a kira wani limami yazo yana zare idanu a kawo goro yana ku kawo kaza ku kawo kaza duk ba ba asali a wannan manzo Allah bai yi ba saboda ka taron aure ba sunna bane yawwa in ma wani malami ce suna ne kawo gurin mana ai ba muna da malamai da yawa ba sai su kawo gurin yawwa su malamai littafin fikihu ma magana suka yi suka ce wa shahidai adal ko ba mutum biyu suka ce masu din ma ma shaidan ne ma in shaidan ne mutum biyu ba mutane biyu su ko kuke tarawa kuma mutane biyun waye da waye saboda ka taron daurin aure ba da asali gaskiyar magana mu daina wahalar da kanmu muna ka tayi daga nan ka je Kaduna ka je Kano ka je Lagos, ka je Ibadan da sunan taron ɗaurin aure, ba kai ne mai bayarwa ba kai ne mai karɓa ba gayyar soɗi kenan ko ka ɓata kan luka lokaci. Saboda haka biya ce mai matsayin zuwa. Wanda suka je wurin sun je aikin banza. Sun je aikin banza. Ka gani ina zuwa ne? Ka taɓa gani na? Duk invitation da aka kawo ƙona su nake. To yanzu ma ji shi kansa invitation ɗin ma almubazaranci ne ba wani ɗalibi a nan ya taɓa yin aure sai kamun invitation a nan masallaci ya kamun ina nan yanzu ya kamun bayan an yi sallah sai ce to yanzu ina tsuntabe ka tsakani da Allah ka ban amsa wannan invitation da ka kawo mini yaya zan yi da shi in je in kona in na kona mai na kona kuɗi in je in yar in na yar na yi almubazaranci in je in ajiye shi a durowa na how long how long zan yi ta ajiyarsa wai na je na ajiye a durowa na in ajiye zuwa wani lokaci zuwa wani lokaci in na yar na yadda kuɗi ta yi ma akwai sunan Allah a jiki ko ba sa sunan Allah a jiki ta yi ma akwai bismillah a ciki in na yar me na yi in na kona kuɗi na kona na yi almuwazaranci musulunci ko bai da almuwazaranci ba in na ajiye in ajiye zuwa wani lokaci tukunna in zuwa tsawon lokacin ma ya danyi da shi ko duk in fita da aka kawo min shi in ta tarawa in ta tarawa zama mun kaya rasa abin nan kaga waɗannan abubuwa duk koyi ne fa da wanda ba musulmi ba suka kirkiro waɗannan abubuwa amma magabatan ba san wani in za a yi aure to ba a ma taron balle ma wannan takardar ba a ma taron balle invitation din ai duk bid'a ne ta kawo fito da waɗannan abubuwa dama ita jirgin bid'a an ka shige ka dinga tafiya kenan to tunda kun kirkiro taro gayyatar mutane to dole ku samu abin da ku rika kiran su dama wannan kuɗin da ake na kati ɗin nan kaga wani hada kaman ruwan gol wani ma an yi kaman guda biyu ɗaya cikin ɗaya ɗaya cikin ɗaya kaga shi kaman qur'ani an an gyara shi wani ma ba kasan na ke ba ko sai an je wa jama'a na manyan barayin kenan na manyan barayin kenan ya samu kuɗi na gwamnati ya sata ya sata to sai an je dubai ma a je a bugo kati ɗin a kashe miliyoyi akan kati ga ga talakawa sun rasa masara sun rasa kuɗin magani sun rasa kuɗin makaranta amma invitation an je dubai an bugo miliyoyi a zo ana raba ranka ya daɗe wane wane ne wane wane an gaba kuma a zubar da su a walakanta dukiya musulmi ba suke haka musulmi suke haka wallahi za ku haɗu da Allah za ku haɗu da Allah gaskiyar magana yawa Allah ya sawwaka Allah ya sa shari'ar musulunci da sunnan manzo Allah ta wadatar da mu gabarin komai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika